ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yanzu da muke magana safiyar ranar alhamis ce da ta daidai da 29 ga watan almuharram hijira da shekara 1434 daidai da sha uku ga watan disamba shekara ta 2012 wannan shine kasar na 22 daga cikin jeren giyar karatutukan littafin ar-risala al-baquratu sa'ad wannan shine hakikanin sunan da mai risala ya sanya mata sai dai kuma ta shahara da sunan risala kamar yadda ta imamu shafi'i ma a usulul fiqh ta shahara da ainihin ar-risala kalmar risala kuma a bangaren rubuce-rubucen tafai yana daukar karamin littafi hakikanin al'amari kamar yadda muka bayyana a karatutukan baya musamman daga ƙarshe-ƙarshen karatutukan muna karanta littafin ne mu fassara shi mu yi sharhin shi sannan mu yi tahqiqin mas'alolin wato mu tsaya mu tantance mas'alolin tantancewa a bisa haske na fassara da ta inganta a ɗauka dangane da mas'alar muna cikin babin fil imamati wa hukumin imami wal ma'mum babi game da limanci da kuma hukunce-hukuncen liman da mamu mun fara shiga wannan babi saboda sharhi mai tsawo da muka ɗauko dangane da bayanin limanci da mamu lokaci ya ƙure a yau za mu tashi inda malam ya ce wa yaqra'u ma'al imami fi ma yusirru fihi wa la yaqra'u ma'ahu fi ma yajharu fihi ومن أدرك ركعة فأكثر فقد أدرك الجماعة فليقض بعد سلام الإمام ما فاته على نحو ما فعل الإمام في القراءة وأما في القيام والجلوس ففعله كفعل البان المصلي وحده ومن صلى وحده فله أن يعيد في الجماعة للفضل في ذلك إلا المغرب وحدها ومن أدرك ركعة فأكثر من صلاة الجماعة فلا يعيدها في جماعة ومن لم يدرك إلا التشهد أو السجود فله أن يعيد في جماعة والرجل الواحد مع الإمام يقوم عن يمينه ويقوم الرجلان فأكثر خلفه فإن كانت امرأة معهما قامت خلفهما وإن كان معهما رجل صلى عن يمين الإمام والمرأة خلفهما ومن صلى بزوجته قامت خلفه والصبي إن صلى مع رجل واحد خلف الإمام قام خلفه إن كان الصبي يعقل لا يذهب ويدع من يقف معه والإمام الراتب إن صلى وحده قام مقام الجماعة ويكره في كل مسجد له إمام راتب أن تجمع فيه الصلاة مرتين ومن صلى صلاة فلا يؤم فيها أحدا وإذا سهى الإمام وسهى وسجد لسهوه فليتبعه من لم يسهو من لم يسهو معه ممن خلفه ولا يرفع أحد رأسه قبل الإمام ولا يفعل إلا بعد فعله ويفتتح بعده ويقوم من اثنتين بعد قيامه ويسلم بعد سلامه وما سوى ذلك فواسع أن يفعله معه وبعده أحسن وكل سهو سهاه المأموم فالإمام يحمله عنه إلا ركعه أو سجد أو تكبيرة الإحرام أو السلام أو اعتقاد نية الفريضة وإذا سلم الإمام فلا يثبت بعد سلامه ولينصرف إلا أن يكون في محله ذلك فواسع نعم نعم يأتي فذلك واسع نعم نعم zalika wasi'un to bismillahir rahmanir rahim malam yace wa yaqra'u ma al-imam fi ma yusirru fihi mamu zai yi karatu tare da liman a inda liman yake sirrantawa za mu zo mu ji in muka zo fara tattaunawa a cikin sharhi ko da yake ba shi daga cikin wuraren da yawa za mu karanta malam ainihin wato abdulsamir a cikin wannan sharhi yana faɗin cewa wayurwa bihi a wata nuska ta risala an ruwaito da cewa bihi wato wa yaqra'u ma'al imami fi ma yusirru fihi wa yaqra'u ma'al imami fi ma yusirru bihi kun ji nusakh din wannan nuskar tana cewa mamu zai yi karatu a inda liman yake asirtawa a inda a cikin inda liman yake asirtawa ma'ana a cikin raka'o'i da sallolin da liman yake sirranta mamu ya sirranta shine ma'anar fihi wa yaqra'u ma'al imami fi ma yusirru bihi mamu zai yi karatu tare da liman a karatuttuka yanzu ba a sallar ba kenan a karatuttukan da liman yake bayyanawa a yake sirrantawa ma'anar kusan guda ce amma kalmomin ne suka sha bamban fihi a dukkanin cikin sallah da liman yake bayyana karatu a yake ɓoye karatu to mamoma ya yi karatu tare da shi a ɓoye shine ma'anar fihi a dukkanin sallah kamar ne a zahar la'asar yan sai ta ɗauki wannan da yake cewa wa yaqra'u ma'al imami fi ma yusirru bihi mamu zai sirranta karatu karatun abin da liman ke sirrantawa to kamar me kenan sai ka ce kamar raka'a ɗaya ta ƙarshen magariba da raka'o'i biyun ƙarshen isha'i an fahimta to a nan inda ya ƙara faɗin ma'ana fiye da waɗancan shine za a dubi dukkanin abin da liman a sirrance ike yi to ma mu ma yayi wannan abin a sirrance tare da cewa gaskiya ikhtilafi ne kawai na nusakh wato na kwafin risala wani ya zo da fihi wani ya zo da ainihin bihi amma dai abin da ya fi shahara shine wa yaqra'u ma al-imam fi ma yusirru fihi mamu zai yi sirri wato zai yi karatu mamu zai yi karatu tare da liman a inda liman yake sirranta karatu duk inda liman yake sirranta karatu dukkanin abin da liman in ya zo karantawa a sirrance yake yi to mamu zai yi karatu tare da liman a wannan gurin ma'ana shi ma zai karanta kenan yanzu sallah a zahar liman yana karatu a sirrance ko to a daidai sanda yake karatun to mamu ma zai shi ne ma'anan ma'al imami liman yana nashi karatun a sirrance mamu ma yana nashi karatun a sirrance wala ya qara'u ma'ahu fi ma yajharu fihi amma a salloli ko raka'o'i ko wuraren da liman yake bayyana karatu to mamu ba zai bayyana ba anan an fahimta jama'a to kun ga wannan tsantsar malikiya ce wadda ta samo asali daga imamu darul hijra imamu malik al-asbahi kuma daga cikin duk maganganun da sauran fuqaha'u suka yi kamar hanabila da makamantansu irin su imam bukhari wannan magana ta imam malik ita ce daidai domin maganganun da mafi yawancin hanabila suka yi wadda imam bukhari ya goyi bayan ta har ya rubuta littafin shi juz'ul qira'ati khalfal imam ita ce wajibi ne kowane masallaci sai ya yi aiki da hadisin nan na abu huraira da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa la salata liman lam yaqra bi ummil qur'an babu sallah ga wanda bai karanta fatiha ba imam bukhari ya rike wuta yace kowane masallaci sai ya aiki da wannan hadisi in ba haka ba la salata lahu sallar shi ta ɓaci sallar shi bace ba a ƙarƙashin wannan sai aka tambayi irin su bukhari da makamantansu da suka ce dole ko limamin ka na karatu a sallar magariba sallar asuba da sallar ishara kawai ibiyun nan da yake bayyana dole sai ka yi karatu za ka ce da su to ya ba a yi idan dai kuka ce liman yana yi shi ma ya rinka yi annabi ya hana wannan sallallahu alaihi wa alihi wasallam so da an idar da sallah sai annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce hal qara'a ahadun minkum ma'i al'an dazu wani yayi karatu ne ina karatu yana yi sai suka ce na'am eh sai ce don hakan na ce me yasa na ji aka mali una za'ul qira'a me yasa na ji ana jayayya da ni ni ina yi wani na yi sai kamar muna conflict muna karo da juna sai annabi sallallahu alaihi wasallam sai ce man kana lahu imamun ta'a la salata liman lam yaqra illa bi fatihatil kitab babu sallah ga wanda bai karanta fatiha ba anan sai annabi ya takaita duk wanda zai karatu to sai dai karanta fatihar yanzu kenan yana karatun su ma suna yi amma me za su karanta fatiha daga baya sai zai ce man kana lahu imamun fa qira'atul imami lahu qira'a wanda yake da liman to karatun liman shine mishi karatu waɗannan hadisai jama'a sun zo a haka imamul bukhari da farko dai tukuna da shi da waɗanda suka tafi akan wannan ra'ayi sai suka raunata wannan hadisin ma suka ce hadisi ne mai rauni don haka babu hujja akan cewa man kana lahu imamun fa qira'atul imami lahu qira'a to sai aka da aka ce to yanzu tunda kun kafe cewa babu makawa dole sai mamu yayi karatu kuma kuka ce a ƙarƙashin wancan hadisi dole ya karanta fatiha a ina zai karanta ta sai suka ce ai an ruwaito wasu a sakata tani an ruwaito wasu shuru da annabi sallallahu alaihi wa sallam yake waɗannan wuraren shuru ɗin nan ne mamu zai samu ya karatu a ina suka ce annabi ya karanta fatiha idan ya kammala karatun fatiha sai ya shuru wannan shuru ɗin ba da dama ce da ainihin mamu su karatun ainihin fatiha sai ka ce to ai shi kuma wannan hadisin da yazo yana magana wannan shuruɗin shi ma ba'ifi ne to Imam Bukhari kokarin ya tabbatar da ingancin wannan hadisin a cikin wannan littafin nashi ya ta kawo ruwayoyi Dr. Ahmad Muhammad na BUK ya yi wa littafin shubhu tahqiq ban ce tahqiqi ba nace shubhu tahqiq wa takhrij wa ta'liq a ciki shi ma ya goyi bayan bukhari akan wannan ra'ayi amma wannan magana kuskure ce domin gaskiyar lamari hadisan da imam bukhari ya hujja da su a cikin wannan littafin nashi hadisai ne masu rauni game da wajabta yin shuru din ga liman wadda ita ba ta ba da daman in ya gama karatun fatiha an fahimta sai ya yi shuru sai mamu sai sai su karanta mafi karancin fatiha waɗannan hadisan da su ne malaman saudiya suke aiki da su saboda hanabila ne a wajen mazhaba saboda haka ba ka ga da zaran ko a ka'aba ko a masallaci annabi sallallahu alaihi wa sallama liman ya gama karatun fatiha sai ka ji ya dan yi shuru ya dan yi tsawo sannan sai ka ga mutane bakin su yana mimimi suna marmaza marmaza fire on the mountain a gurguje marmaza su karanta ainihin suratul fatiha wannan kuskure ne jama'a na fata an gane abin da yake daidai ita ce wannan maganar ita ce imamu malik ya goyi bayanta ibn taimiyya da ya zo kan wannan matsala a cikin majmu'ul fatawa sai ya ainihin yi mata risala ko yi mata fatawa ta musamman inda an cire risala ma an buga ta ya ɗauki wannan ra'ayin na imamu malik ya goyi bayan shi domin shine gaskiya kuma shine ingantacce shine idan ana karatu a sallah ku kiyaye matuƙar sallar magariba ce rakawo'in ta biyu to ka yi shiru gaba ɗaya ba za ka karanta komai a waɗannan rakawo'in guda biyu ba la sirran wala jihar la fatihatal kitab wala gauraha haka nan rakawo'i biyu na farkon isha haka nan sallah asuba haka nan duk wata sallah kamar sallar juma'a ko sallar idi amma idan tazara ta faru tsakaninka da liman ba ka iya ainihin jin shi bayan can yana karatun na kusa da shi suna ji amma kai saboda nisa ba ka ji ko kuma kana ji amma karatun baya bayyana gare ka kana da yawan me yake karanta kana da yaƙinin da muryar liman can kana ji amma wace sura yake karantawa wal fajr yake karantawa ko wa shamsi ko amma dai da yaƙinin kana ji ko kuma aya ɗaya kakan ji ta ka ji kalma ɗaya ko makamantan haka a wannan wuri wajibi ne zaka karanta mafi karancin fatiha mafi karancin fatiha kenan ka ƙara da sura ba kai laifi ba don ya zo a cikin sunna ta annabi sallallahu alaihi wa sallama mamu yana karatun fatiha kuma yana iya ƙara da sura a dukkanin raka'o'in shi na sallah kamar yadda liman yake ya tabbata a cikin ainihin hadisi sahihi wanda al-imam muslim ya rawaito daga sahabi jabir dan abdullah ta haka jama'a kun ji ku samu majmu'ul fatawa ta ibnu taymiya da kuma wannan risala tana nan a wannan makarantar da wani malami ya ɗauke ta ya ta haƙiƙin ta ya ƙara fito da matsalolin ƙarara na ka matuƙar kana jin karatun liman to karatu ya faɗa a kanka in ba ka jin karatun liman wajibi ne za ka ainihin yi karatu na'am na'am eh ana cikin karatun sallah sai aka ɗauke wuta ko janareta ya mutu shikenan ka koma matsayin wanda bai jin lura wa alaikum salam na'am eh ai ya fita daga sallah kuma domin yanzu baya jin liman kuma shi baya karatu to me yake kenan me yake ba abin da yake kenan la ilaha ula la ilaha ula ɗalibin sa dakar ku cika wa matsala fa na eh sosai kuwa a ai a lokacin da liman ya Allahu akbar kai ma kai Allahu akbar liman ya fara karatu shuru za kai ba za ka yi ta'awuzi ba ba abin da za ka karanta a tun da yana karatu kana jin shi lokacin da aka tafi raka'a ta uku da ta hudu ta sallar isha da baka jin karatun shi saboda ne a sirrance shi ne za ka yi ta'awuzi kai basmala kai karatu a tun da har ka ji shi ya karanta fatiha ai kuma ba wani abu a kanka mala ya ce wa man adraka raka'atan fa aksar wanda ya samu raka'a ɗaya a cikin sallar jam'i domin kar ku manta fa ana magana hukuncin liman da mamu ne da kuma hukuncin limanci to yanzu ana magana mamu ne ya zo ya samu raka'a ɗaya ko fiye da raka'a ɗaya faqad adrakal jama'a to ya samu wannan sallar jam'i falyaqdi ba'da salamil imam ma fatahu idan liman ya sallama to bayan sallaman liman sai ya tashi ya rama abin da ya kubuce mishi ala nahwi ma fa'ala al imam fil qira'a a gwargwadon yadda liman ya aikata a wajen kira'a to yanzu me wannan magana take nufi alakar magana abubuwa biyu ne alaƙa ta farko alaƙar mamu da liman alam alaƙa ta biyu alaƙar yin karatun liman a bayyane bari mu ɗauki misali na farko ka zo masallaci za ka yi sallar magriba sai ka samu liman ya riga ya yi sallar magriba raka'a ɗaya sai ka haɗu da shi a raka'a ta biyu da kuka yi kai a wurinka ita ce ta farko aka zauna aka yi tahiya domin shi liman ita ce ta biyu aka tashi aka yi wannan gaba ɗaya ya karatu a sirrance to yanzu abin da karatun nan ke cewa ka tashi za ka ramo wannan raka'a ɗaya to ya za ka ramo ta da farko dai tukune ce tukune za ka rama ta ne bayan sallamar liman a nan yana karo da wata mugunyan magana ne wadda hatta a cikin mazhabin ahnaf magana ce mai rauni shi yasa nake so in mun gama karantar da ku waɗannan littafan za mu zo zan yi ɗauki ɗaiɗaya a cikin mazhabobi insha Allah ta'ala a cikin shafi'iya zan karantar da littafi guda a cikin hanafiya zan karantar da littafi guda a cikin hambaliya zan karantar da littafi guda don ya zama kai yanzu ba kana jin labarin waɗannan ra'ayoyi na malaman ba ne domin yanzu nan muna karanta malikiya ne to yanzu ba labari ne wani ya baka yace malikiya sun ce kaza ba to haka za mu zo mu buɗe littafin hanafila guda ɗaya mu karanta shi tas mu ɗauke shi a kasa shi ma mu hazzaba shi haka insha Allah yanzu kaga kai ka koyi hambaliya ne ko shafi'iyar ko wace ce ba labari aka baka ba daga cikin mazhabin ahnaf akwai wata fatawa mai rauni kenan hatta a cikin mazhabin ma ba a karɓe ta ba ba ita ce mashhuriya ba wannan fatawar ita ce lokacin da liman ya zaman tahiya kai ma za ka zauna tahiya tare da shi ne in baka da wani bashi idan kana da bashi fa rabu da shi ya ci gaba da tahiyar shi kai ka tashi ka ci ko bashin kafin ya gama tahiya sai ka zo ka same shi akan hanya in ya sallama sai ku yi tare a arba ma za ka sake za ka ai ba za ka sake ai a aikace ba ka rinka ganin su a masallacin annabi sallallahu alaihi wa sallama ko a ka'aba musamman jahalatul ahnaf yan indiyoyi da pakistan waɗanda an haife su ne abin ya tashi ma daga sunan addini ya zama al'ada na haka ya zo sallah ya samu liman ya gama raka a ɗaya sai jona a ta biyu ana zaman tahiya ta ƙarshe ko shi kuma sai miƙe sai marmaza don haka ba yadda liman zai gama tahiya shi kuma bai gama wannan raka'a ya zo ya zauna tare da liman liman ya sallar shi kenan sai ka ce mishi ya ne kai sai ce ai ya riga ya ramu to wannan magana ce malam yake cewa falyaqdi ba'da salamin imami sai ya rama wannan raka'a daya ko fiye da raka'a daya amma fa bayan sallamar liman ma fatahu abin da ya kubuce mishi ala nahwi ma fa'ala al-imamu fil qira'a da gwargwadon yadda liman ya karatu to anan da gwargwadon yadda liman ya karatu abu biyu za ka fahimta saboda ina son ne kowace gaba ta littafin mu fahimce shi abu na farko da za ka fahimta shine a bayyana liman ya karatu eh to a bayyana za ka yi me liman ya karanta a bayyane fatiha kadai misali ko ko fatiha da sura fatiha da sura ya karanta a raka'a farko ta magariba wadda baka samu ba ko to haka za ka yi fatiha da sura kuma a bayyane shine ala nahwi ma fa'ala al-imam fil qira'a wa amma fil qiyami amma dangane da tsayuwa wal julus da kuma zama fa fi'luhu ka fi'lil bamil musalli wahdahu to zaman shi zai iya kasancewa da tsayuwar shi da zaman shi za su kasance ne kamar mai gina sallah shi kadai a dubi wannan maganar da farko tukuna ka fahimci zama a sallah nau'i uku ne akwai zaman iftirash akwai zaman tawarruk akwai zaman ika'a kowane ɗaya cikin waɗannan nau'ukan zama guda uku akwai inda ake yin su sai dai akwai guda biyu waɗanda suke tarayya a wuri ɗaya shine zaman iftirashu da zaman iqa'a sukan yi tarayya aka iya yin su a wurin zaman jilsatul istiraha wannan irin zaman haka ana iya yin shi a afwan tsakanin sujuda guda guda biyu kana iya wannan zama na al'ifa kana kuma iya al'ifra shine ka kwantar da kafarka ta hagu ka zaunar da duwaiwanka na hagu a kanta sannan kafarka ta dama ita kuma ka kafe ta yatsun su fuskanci alkibla mun sha siffanta wannan a baya to abin da malam ke cewa idan kana sallah kai kadai a ina ne da ina kake irin wannan zaman a tsakanin sujuda da sujuda kana yi a wurin tayyar farko haka kake a sallar asuba da ke da raka'a biyu haka kake sallolin shafa'i da kake biyu kana sallama haka kake sallar wutiri da kake raka'a ɗaya haka kake to sai ma da ne ka ci gaba in ka tashi ramawa wajen tsaiwa da maganar zama a nan babu wani tsaiwa babu wata kaifiyar tsaiwa ta musamman saboda kai mai ciko sallah ne ba za a ce yanzu ka kwaikwayi liman ba a'a kaddara in kai kadai kake sallah idan zaman tahiya ya kama ka wa kake miƙewa da kabbara kake miƙewa misali miƙe da kabbara a nan ma domin abin da ake so ka fahimta a nan a yanzu kaifiya ta zama da kaifiya ta tashi ba ta da alaƙa da sallar jam'in asali amma kar ku manta dangane da ciko raka kuma juya raka'o'i da makamantansu a nan liman yana iya tambara ka idde su shine kaga kai da ka zo ka samu liman a raka'a ta biyu shi liman zai zaman tahiya saboda lissafin shi ita ce ta biyu kai kuma ba kai kai ne ta ɗaya to kaga ana zama a zaman tahiya a raka ta ɗaya amma kaga liman ya tankwara ka to amma lokacin da ya sace ka ba to yadda za ka shirya tashin ka da tsayuwarka da zamanka wannan kuma yadda kake sallar ka kai kadai haka ainihin ya kamata ka shirya ina fata an gane sa'annan sai kuma malam ya ce wa man salla wahdahu wanda duk yayi sallah shi kadai ko wanda duk ya sallah shi kadai falahu an yu'ida fil jama'a wanda duk ya sallah shi kadai falahu an yu'ida fil jama'a to zai iya rama ko zai iya maimaita wannan sallah a cikin jami'i jama kun fahimci wannan ka'idar ka je ka yi sallah kai kadai sai ga wasu mutane sun zo za su yi jam'i sai ka bi su amma da sharaɗin da za mu zo mu samu kada ya zama jam'in da za su yi jam'i na biyu ne za su sake yi bayan limami na ɗaɗɗe ya yi amma a masallaci ne irin masallacin bakin kira masjidul masafir masallaci ne a bakin hanya ka yi sallah ka kai kadai kana sallamewa sai ka ga ga wasu sun zo za su yi jam'i to kaga da yake malamin malamin fiqhu ne bai ce fa'alaihi domin da ya ce fa'alaihi an yu'ida fil jama'a to dole ne ya maimaita shine ma'ana fa'alaihi to da ya nuna kenan kayi sallah kai kadai sai ga wasu sun ba su sallar jam'i to ka sallar ta ɓaci amma ba haka ka'ida take ba falahu yana da yancin sake maimaita wannan sallah a cikin jama'a ita waccan da ya fa sai ta zama nafila nan ma sai da malamai suka saba kamar da wani malami ke cewa saboda abin da ke kawo malaman sabani ne kamar ka ce ko abin da ke haɗa ku faɗa bai da yawa ne a'a su malamai saɓanin su ba saɓani ne irin na faɗa na yara ko na jama'a ba kowanne ya yi magana shi ne daidai da ilimin shi ku ne da kuka zo kuna tattara maganganun kuka rinka ganin suna karo da juna wani malamin ya yi magana har ya rasu bai san akwai wata magana ba sai ita wannan wani kuma ya san akwai wata ɗin bata gamshe shi ba amma ya yi tashi duk ba laifi ba ne saboda ilimi ne abin da wannan magana take cewa idan kai sallah kai kadai sai ka zo ka samu ana sallar jama'a sai ka bi galibi ne ake ba mu fatawa cewa ake ta farko ta zama nafila ta biyu kuma ita ce farilla din tunda ita ce a cikin sallar jam'i wasu malaman sai suka ce a ba ruwanka kai ka bar wa Allah ya zaɓi yadda ya so a farilla ya ɗauki wanda ya so a nafila ba ruwanka ko kun fahimta jama'a Allah ya sa kun fahimci matsalar amma dai abin da ya fi shahara ake fatawa din shine wanda kai kai kadai sai ta koma ita ce ainihin wato nafila wadda kuma ka samu da jama'a ta koma ita ce farilla din sai malam shi ma ya kawo dalili a nan sai ce lil fadli fi zalika saboda falalar da ke cikin yin sallar jam'i illal magariba wahadaha sai dai sallar magariba ita kadai ce in ka yi ta kai kadai ba damar ka maimaita ta a jama'a saboda mun karanto wasu ka'idoji a baya in ba ku manta ba cewa kowace sallah tana da lokuta masu faɗi ko tana da lokaci mai faɗi suka ce sai dai magariba ita magariba lokacinta na ƙariya ne da gwargwadon sanda kai alwala ka tashi ka kintsa kana yin ta kai sallama to kai lokacinta ya wuce gare ka amma wani da bai yi ba fa to shi da sauran lokaci shi ne yayi ta shi ma yana gamawa to lokacinta ya wuce wani da ya zo shi ma daga baya bai yi ba fa shi ma ya yi ta lokacinta na ƙaruwa da zarar ya yi sallama da aka sai suka ce to kai yanzu da kai sallan magariba karfe shida da kwata to ka gama cinye damar ka yanzu duk wata magariba da zaka afkar bayan wannan ko da a jam'i ce to ka yi ta ce bayan lokacin ta ya wuce ka yi ta ne a darurinta to dan me zaka samu sallah a lokacin ta na farko kuma ka zo ka sake maimaita ta a baruri sai suka ce kula da farkon lokaci a nan ya fi kula da samunta a jama'a kun ji ka'idar kula da kayi ta a farkon lokaci yanzu ka ce za ka maimaita ta tuwa lokacin ta ya fice na muhtari yanzu an shiga darurinta wannan magana da malikiya suka yi asali akwai hadisi sahihi a kai yana nan imam malik ya rawaito a cikin muwatta sai dai hadisin wannan ba shi ne mu'tamadi ba a babin hadisi ya zo daga baya wanda shi ne ya tabbata ya zama mu'tamadi ishara kenan akan wannan hadisin ya shafe wancan yana bayyana cewa lokacin sallan magariba yana da faɗi kuma shi ma wannan din magariba imam malik ne ya ruwaito shi a cikin muwatta na ba ku abubuwan ne a dunkule da hausa wancan hadisi ya zo ya bayyana annabi yanzu da aka yi sallah to lokacin magariba kenan ba ta da wani lokaci sai wannan daga baya kuma sai zo sake karantar da annabi sallallahu alaihi wa sallama lokacin sallar magariba kamar yadda kowace sallah take da farko da ƙarshe da tsakiyar muhtari haka magariba ma don haka idan rana ta faɗi magariba ta ainihin shiga lokacin da rana ta lokacin da magariba ta shiga aka tafi aka tafi aka tafi har zuwa sanda shafa'i ya bayyana to a lokacin nan muhtari na magariba ya fita to an shiga daruri na magariba to tsakanin faduwar rana da ɓacewar shafa'i wanda ne shafa'i shine gugguɗin hasken rana da ya rage bayan ta faɗi malamai a wannan zamanin suka ce lallai sai an samu mafi karancin sa'a ɗaya sai an samu mafi karancin minti sittin shi yasa kamar yanzu da ake sallar magariba da wuri galibi sai ga an yi sallar magariba karfe nawa karfe shida da minti biyar amma kuma sai ka ga cewa bakwai saura minti goma ana neman ai sallar isha da sai a jinkirta tukuna don a tabbatar da cewa wannan shafa'i ya guda an tabbatar da ya ɓace kenan a samar da mafi karancin sa'a guda a tsakanin sallar magariba da isha to in kun fahimci haka to wannan sa'a guda da aka ce a samar da ita a cikin me ake a ƙarƙashin fatawar farko ta hadisin farko suna cewa ne an fita daga magariba gaba ɗaya kuma ba a shiga isha ba in ka ce a akwai irin wannan sai a ce akwai haka yake tsakanin isha da asuba idan aka yi sallar isha daga sadda aka yi ta shine daga sadda shafaƙi ya bata zuwa daidai lokacin da ɗaya bisa uku na dare kwatankwacin ka ce karfe goma yanzu wani lokacin tara da rabi wani lokacin kuma goma da rabi da gwargwadon da lokaci ya juya yi lijin laila fin nahar to ka ce karfe goma na dare to daga sadda aka yi sallar isha sadda shafaƙi ya ɓace zuwa karfe goma na dare shi ake kira muhtarinta to daga karfe goma na dare zuwa tsakar dare wani lokacin sha ɗaya da rabi wani lokacin sha biyu wani lokacin sha biyu da rabi da gwargwadon wancan kiyasi ne a daidai wannan lokaci baruri na sallar isha ya gama fita kaf to daga sha biyu na dare din nan har zuwa lokacin da alfijir zai fito lokacin wace sallah ce babu babu kawai ba wata sallah a lokacin kowace sallah ba ba daruri ba muktari a lokacin in dai ta farilla ce don haka irin wannan din kaga gashi an samu tsakanin isha da asuba kamar yadda a nan kuma an samu tsakanin magariba da isha a bisa fatawar malikiya wadda sun yi hujja ne da hadisi sahihi imam malik ya ruwaito hadisin kuma tirmidhi ya ruwaito hadisin amma gaskiyar lamari hadisin ɗayan fatawa guda biyu malaman hadisi ke bawa a kan shi imma mansuhi ne imma ba shi ne hujja ba alal marbo ba shi ne mu'tamadi ba ina son kusan akwai ire-iren waɗannan akwai hadisin mu da ga a zahiri yana magana ta ba ko amma zai ji malamai sun ce amma ba shi ne abin dogaro ba a wannan fagen kenan hadisin ya zo ne don ya bayyanar da wata ƙabiya kawai amma wannan ingantacce magana a kai shine an shafe shi ne shi hadisi don haka gaskiyar lamari jama'a idan kai sallar magariba to kafin sallar isha ko duk wannan lokacin to lokacin magariba ne muhtarin magariba ne to daga lokacin da aka yi sallar isha shine shafa'i ya ɓace ko to yanzu kuma ka shiga halin daruri na sallar magariba wato in har aka ganka kana sallar magariba kamar yanzu da muke yin sallar magariba karfe shida da kwasa misali to in har aka ganka kana yin sallar magariba karfe takwas eh to larura ce ta kai amma ba haka ba kun ga a yanzu duk gari da ba su yi sallar magariba karfe shida da kwata haka siddan mu sai muka ce sai karfe shida da rabi haka siddan ba siɗi ba saɗaɗa ba mu laifi ba yau domin ana cikin muhtari domin kaɗai abin da mutane ba su gane ba muhtari muhtari ne sai dai akwai farkon shi akwai tsakiyar shi akwai ƙarshen shi amma abin da da ake nema kar ka sake muhtari ya fita ba kai sallah don haka da an fahimci irin wannan yanzu sha biyu da minti biyar wani lokacin azahar take shiga to azahar din nan tana nan har zuwa karfe uku da minti goma duk ana cikin muhtarinta ne sai dai kai za a iya cewa karfe uku da minti goma an tafi ƙarshen muhtari to kenan in muka yi sallah azahar karfe biyu ba bi laifi ba a daidai lokacin da wasu kuma sha biyu da kwata sun yi a daidai lokacin da wasu karfe ɗaya sun yi to asalin abin da ake so kenan game da sunnar masallatan gari shine wasu masallatai su yi sha biyu da kwata daidai lokacin da wasu sai su yi karfe ɗaya wasu sai su kai ɗaya da rabi wasu sai su kai karfe biyu sai kaga in Allah ya so in ba gafiki ba ba wanda zai wasu saba jami'a anguwar kuwa a garin amma yanzu sai a haɗu sai a rubutu gaba ɗaya idan sha biyu da kwata fiti ka ji kowa kira sallah karfe ɗaya an yi sallah gaba ɗaya sai ka kewaye garin ga sauran muhtari amma babu masallaci da ba su yi sallah كالعيس في البيداء يقتلها الظمأ والماء فوق ظهورها محمول وإذا كايا الوارا قمنا فما دشي أما إيش ذي كشش ga muktari kana cikin muktari amma ka rasa inda za ka samu sallar jam'i saboda duk an haɗe aini akwai wasu hikimomi na shari'a game da haka kamar sallah da take da kira guda biyu kamar wacce kamar asuba an so a gayyara mata ladanai ya zama ladanin farko daban ladani na biyu daban saboda banda kiran sallar kadai banda sha'ira ta as-salatu khairun minan nawm da ke ga kiran sallar farko murya ma ta tasiri a kanka da zaran ka ji muryar wani ko ba a kai as-salatu khairun minan nawm ba ka san wanne ake ciki haka annabi sunnanta amma a waɗannan zamunan ba a kula da wannan sunna to gaskiya yana daga cikin sunna a raya wannan sunna ta annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama malam yake cewa na bil fadl alladhi fi zalika illa al maghrib wahdaha sai dai ita magariba ce ita kadai ita ba za a maimaita ta a cikin sallar jam'i ba to yanzu inda har ka ji wannan fatawar da malikiya suka gina magariba cewa ba za a maimaita ta ba fatawa ce da aka yi ta a ƙarƙashin wani shafaffen hadisi kenan kaga ita ma fatawar ta tashi an fahimta jama'a idan aka rusa ɗaki wata karin magana ce to ɗan boto ma ya rushe ba yadda za ka rusa ɗaki shikenan ka ce kuma rumfar kwanan ta ci gaba da zama tun da dai har hadisin da suka yi hujja da shi mansuhi ne to duk wata fatawa da za ta biyo bayan wannan hadisin akan wannan matsalar to ita ma mansuhiya ce to kenan sai zama dukkanin mutumin da ya sallah magariba ce ko isha kowace sallah shi kadai yana da yancin ya zo ya sake yin ta a cikin jam'i idan ya ga za a yi na'am wa yake magana na'am na'am na'am na'am eh na'am dukansu don bari ka ji wani abu gaskiya kun ga hadisin nan da ake gaya mana awwalul muhtar akhirul muhtar hadisi ne da'isi hadisi ne da'isi Allah ku kama hadisan da suke mana wa'azi ne farkon Ramadan eh akwai ka ba akwai hadisai ne da'isai ga sunan duk takrijin sa Ibn Hajar ya cikin Bulughul Maram farkon muhtari da tsakiyar muhtari da ƙarshen muhtari jiɗe ne al-muhtar huwa al-muhtar da wannan ne na gina waccan magana a fakaice da ban so ma sai an kai ga haka ba ma'ana karfe sha biyu da kwata muhtari ne har zuwa karfe uku misali muhtari ne to a wannan tsakanin sai mala'ika jibril ya ce wa annabi sallallahu alaihi wa sallama a cikin wannan lokacin kawai kai sallah hadisi yana nan cikin muwatta din shine wannan hadisin da biyu su kaga wannan hadisin shine umda amma hadisin cewa farkon muhtari na shi ladan daban ya fi na tsakiyar muhtari na shi ladan daban ya fi na ƙarshe wannan hadisin bai tabbata wa jama'a hadisi ne da'ifi saboda haka al'umda shine hadisin jibril yana nan a cikin ainihin muwatta ta imam malik mutumin da ya salla a zahar karfe ɗaya misali tambayar da za a karfe ɗaya muhtari ne eh karfe biyu wane ya sallah karfe biyu ya yi daidai da muktari eh to duk ɗaya suke a ƙarƙashin wannan in ka gamsu to sai ka gane ashe wancan masallacin za su iya karfe ɗaya wannan karfe biyu wancan karfe biyu da rabi saboda dukkanin su ɗaya ne kyakkyawan misalin wannan shi ne wanda ke siɗin gaba a mota da wanda yake siɗin baya da wanda yake tsakiya rana ɗaya lokaci guda ba su isa gari ko ko wanda yake sit din gaba zai riga isa sakwato sannan ko za ka ka ɗauki wannan shine takaitaccen misali a zamanance Allah ya taimaka in dai kun haɗu akan haka saboda ita sallar jam'i ɗayan abu biyu ne yake haɗa ta in ma ƙarfin liman wanda in ya tashi ya ce jama'a karfe kaza za mu rinka sallah sai ya fice wai shi shikenan kawai kowa zai bi ko kuma ya zama a masallacin masjidi shura ne to sai a zauna karfe nawa kuka yi shawara jama'a shawara ta kai to jama'a mu za mu rinka yin sallah karfe biyu shikenan shikenan kawai kuma wato a cikin al'amarin ana ana duba masalih ne misali jama'a yanzu kamar nan makaranta muna karatu da yara karfe biyu ake tashi to ka a ce duk garin nan sun yi sallah karfe ɗaya da rabi mu ne kawai mun fi kowa ilimi ne a'a karfe biyu yara na fitowa sai kowa ya zari gwangwani a yi alwala zuwa karfe biyu da kwata karfe biyu da rabi an yi sallah kowa sai tafi gida to abin da ake cewa wannan sallar da muka yi ta da yara karfe biyu da kwata zuwa biyu da rabi shin mun yi ta ne a wani lokaci a a muhtari ne muka yi ta a muhtari ne muka yi ta to da wannan za ka gane hatta faɗa da aka yi da masu ɗari ko a ƙasar nan akan sallah ƙarfe biyu ko ba wai ƙarfe biyun ne matsala ba ɗauka da suka yi duk sallar da aka yi ta ƙarfe biyu ba te ba to ba ta yi ba kuma har ɗahir bautin ya zo musuluntar da mutane sai ce ƙarfe biyu za ka yi sallah a zahar ƙarfe hudu za ka yi sallar la'asar to kaga wannan bid'a ce sabon musulunta ka gaya mai haka sai ya ga ƙarfe ɗaya suna sallah me zai ce dama ya baro kiristanci ya san akwai protestant sai ce to su ne ya sake haduwa da su a musulunci yan tawaye wanda ranar musulunta ga abin da aka ce mai don haka ƙayyade sallah da lokacinta ana yin shi ne ta maslaha wadda take ainihin alfardiya ta mutum guda ko kuma maslaha ta wasu jama'a da za su yi amma ba maslaha ce shar'iyya ba ko kaɗan ma'ana ni yanzu ina aje cewa karfe ɗaya zan yi sallah saboda ni kaɗai ne a inda na samu kaina kun ga ina ina duba agogo karfe ɗaya saura kwata na sun tashin alwala karfe ɗaya sun sallata maslaha jama'iyya ita ce saboda kowa yanzu yana da agogo don haka ko an kira sallah ko ba a kira sallah ban aka ce karfe ɗaya da rabi za a yi sallah kane kana dubawa yanzu ba hujja bane ka ce baka ji kiran sallah ba tunda dai an sanar cewa karfe ɗaya da rabi ba a rinka sallah sai ka taso karfe ɗaya da rabi ka zo an kira sallah ne baka ji ba babu wuta ne batir yayi sanyi ko ma da yara kaga maslaha jama'iyya amma ba maslaha ce shar'iyya ba a shar'ance cewa ba a yi sallah karfe ɗaya karfe biyu karfe biyu da rabi bai da wata fa'ida ba abin da yake karawa ka ce bid'a take faruwa shari'a ta bar abu a buɗe wani ya haddade shi da nufin haddadewar shari'a ce saboda haka sallah da zamu ce jama'a za mu rinka karfe ɗaya a nan ba muna nufin to wanda ya karfe biyu bai da sallah ba ba muna nufin wanda ya sha biyu da rabi bai da sallah ba a'a maslaha ce tamu nan an fahimta amma daga sanda muke ganin sallah a zahar sai karfe biyu to muna buƙatar mu kawo dalili in ba mu da dalili eh to wannan haddadewar bid'a ce lima atlaqahu shar shari'a ta bar abu a buɗe wani ya zo ya kuntata shi Allah maraukakin sarki ya taimaka shi yasa wasu maganganu ban taɓa rashin jin daɗi ba sai da na ga malam Muhammad Kani ya waɗannan maganganun ban ji daɗin maganganun ba ina mutunta shi dattijan malami ne malam Muhammad Kani shine malamin da ya fassara risala da harshen hausa akwai fassarar risala ta harshen hausa malam Muhammad kani shi fassara ta akwai ɗan shi abokinmu ne yana ɗan lecturer ne a nan kumbotso sa'adatu rini college of education ba ta nan za ka shiga kano a hannunka na dama dan ma ya biyo bayan shi da fassara har ya fassara sifatus sala duk da ni mulahaza a cikin fassarar da ya zo hadisin ajinu sai yanke bai fassara shi da ma'anar shi ba sai kawai yace annabi yana shimfiɗa hannayen shi in zai taso sai na gaya wani abokin mutum duk mun yi karatu gaba daya na ce ka cewa ne ya yi ba daidai ba bai fassara kalmar kana ya ajinu bai fassara ta ba sai yace kawai annabi ya kasance yana shimfiɗa hannu to mahaifin shi ya fassara misala da hausa mahaifin shi ya yi wa ahalari su'al wa jawab mahaifin shi ya yi wa ishimawi su'al wa jawab sai dai kuma su'al wa jawab ɗin shi na ahalari gaskiya saboda Allah ya kwafo shi ne galibin shi kashi casa'in daga na malam Ahmadu Arabi malam Ahmadu Arabi kuma ya yi nashi 1954 1954 ya yi nashi Malam Ahmadu Arabi kuma classmate ne na Abubakar Gumi a Sudan, ni kuma aboki ne ga mahaifina Jalal Arabi, saboda wannan abotan ne ma aka bani asalin kwafin rubutun hannun shi, asalin kwafin rubutun hannu su'al wa jawab na ahalari na Malam Muhammadu Kani, in na na Malam Ahmadu Arabi. To da ba a buga ba ku ji. sai ainihin shi wannan ya samu kwafi in na ce ba a buga ba bugu irin wannan da ka sani amma an yi bugu da ake kira bugun dutse bugun dutse jama'a shine scanning ake yi aka yi scanning a yadda rubutun hannun yake zai sai je haka sai a ci gaba da kamar waɗannan littattafan mu kawaidi irin na rubutun nan da kake shi ne ake kira bugun dutse da yadda suke din ba je an abin nan ba to malam Muhammad Kani sai ya samu kaji asalin su alwajab din shi da yawa ahalari to inda jinayar take ilmiya dan yanzu muna magana ilimi ne so ba kara inda jinaya ilmiya take a ciki da sai danganta falalar ilimin ga inda ya samu cewa wannan aikin wani babban malami ne malam ahmad arabi kaza kaza kaza mutumin garin na faɗa mazaunin garin jos khirriji kaza kaza na sudan kaza kaza a shari'a shi ne amma ni kuma da na ga ba a buga ba sai na zo na ɗan yi ta'adilat sai na ainihin buga na daga cikin ta'adilat ɗin nashi shine sanya jarabawa kun san ya rinka sanya jarabawa eh akwai jarabawa a halari ko eh su'al wa jawab abu na biyu da malam Muhammad Kani ya kara akan na malam Arabi shine ta'aliqat da yakan kira su fa'idatu to kun ji inda zan yi magana yanzu to malam Muhammad Kani da ya gama bayani akan lokutan sallah da mai ahalari ya kawo sai ya ce fa'idatu to wata magana ce ya yi ta sai ta zama a lokacin da ya yi ta babu shakka ko ɗaya raba ba a raba ɗaya biyu da yan izala yake cewa to yanzu an zo wani zamani wanda an samu wasu mutane suna afkar da sallah lokacin ta bai ba wallahu alam Allah ya gafarta malam Muhammad Kane amma abin da ya kai shi ga wannan tunanin da wannan kuskura an riga an ginu ne karfe biyu na iya tuna a daidai bayan wannan lokacin ba da daɗewa ba idan muka tashi a rumfan malam abba koki a cikin kasuwar kurmi muna sallah har zuwa ake kallon mu karfe ɗaya sai a ce lokaci bai ba suke sai a ce yan kizala ne yayi ko kun fahimta jama'a a nan kofar rumfan malam abba koki mukan yi sallah ana zuwa ana kallon mu ana wato kawai an yanke lokaci bai ba to sai zama a lokacin daga cikin ma'ayib na dan izala daga cikin aibanta da ake dan izala shine yana sallah lokaci bai ba to wannan magana sai malam Muhammad kan ya rubuta ta a fa'ida ta ahlari su'al wa jawab to gaskiya kuskure ce na'am idan har an samu wasu mutane suna yin sallar azhar rana ba ta zawali ba to wannan ta'aliki malam Muhammad kan ya ce amma ba na tunanin a nan ƙasar an taɓa samun wani wanda yake yin sallah ya shahara kafin ƙarfe biyu in ba ɗan izala ba ba na tunanin an taɓa samun wasu mutane haka domin dai kafin yan izala su yi ƙarfi su bayyana na'am kowa ƙarfe biyu yake yin sallar a zahar lafiyar ƙarfe hudu kowa yake yin ta to sai aka gino a haka to abin yau mutanen ƙasar nan nauyi kwarai da gaske to amma wani abin mamaki tsarki ya tabbata ga Allah a yanzu ina zaton duk Kano wato duk cikin garin Kano ba inda ake sallah karfe ɗaya sha biyu da rabi karfe ɗaya da rabi irin nan kasuwar kurmi kuma wallahi wani lokacin kawai sai kana duba sha biyu da rabi sai ka ji wani ya danna kiran sallah saboda masallatai ne sun fi ɗari kowane kofar shago za ka samu kullu hizbin bima ladaihim kowanne wannan mutum uku wancan mutum bakwai wancan gayya wancan yan tsibi haka can yan tsibi na da wahala ka ga waɗanda suke haƙura su kai karfe biyu sai an samu tsoffi can yan shekara saba'in tamanin su ne su kam sai biyu ta yi ma zai ɗauki buta Allah madaukakin sarki ya taimaka wannan ta'aliki ne jama'a don kar mu wuce wannan wuri da mu tattauna wannan mas'ala ba tana da matukar muhimmanci malai ke cewa wa man adraka raka'atan fa aksara min salatil jama'a amma wanda ya samu raka'a guda ko sama da raka'a guda a cikin sallar jam'i fala yu'iduha fi jama'atin to kada ya maimaita ita wannan sallar da ya samu a cikin jama'a tunda da ya riga ya samu raka'a ɗaya a jam'i ko fiye da raka'a ɗaya ko ai mun ji a baya cewa ya riga ya samu jam'i ya samu kuma ladan jam'i to in dai ladan jam'i da samun jam'i zai sa shi ya maimaita eh ya samu don haka waɗannan raka'o'i biyu uku da suka kubuce mishi ko ba su da tasiri ko kaɗan game da samun jam'i a wurin shi ya samu jam'i jam'i yake sun samu ya samu da samun raka'a ɗaya ne kenan yanzu ba zai kwaɗayin ya samar da dukkanin raka'o'in a jam'i ba a'a mafi karanci idan ka samu liman a raka'a ɗaya ta ƙarshe wato raka'a ƙarshe a ruku'u to ka samu jam'i malai yake cewa wa man lam yudrik amma wanda bai riski komai a sallah ba illa tashahuda sai tahiya aw sujuda ko sujuda falahu an yu'ida fi jama'atin to wannan ya samu dama zai iya maimaita ta a sallar jam'i ina ƙara gaya muku duk inda ka ji malamin fiqh ya ce falahu to ba dole ba ne da dole ne sai ce fa'alaihi don haka ko da tahiya ka samu ko da sujuda ka samu sai ga wasu za su jam'i ko ba dole ba ne ka ainihin dawo ka bi su za ka iya ci gaba ka ƙarasa sallaka kuma ka tashi kai tafiya ka ka su ga sabon jam'i suna yi warrajulul wahid malam ya ce mutum guda aha bari mu iya ce tukuna me yasa ya ce ba dole ba ne saboda a nan ka samu sallar jam'i shi ma sai dai baka samu raka'o'in ba raka'o'i ne baka samu ba amma ita sallafa ka same ta kenan duk wani yanayi da ka samu liman ma damar bai ce assalamu alaikum ba kaddara kana kabbara Allahu akbar kafin ka zauna sai ce assalamu alaikum shikenan ka samu ladar jam'i amma raka'o'i ne baka samu ba shikenan don haka sai ce falahu an yu'ida fi jama'a in ya ga dama sai maimaita wannan sallah a jama'a warrajulul wahid to bayan da malam ya gama magana dangane da ramuwar sallah yadda za ta kasance ga mamuto yanzu kuma zai zo yana magana dangane da yaya tsayuwar mutum biyu take maza yaya tsayuwar mutum biyu take mata yaya tsayuwar maza biyu uku hudu take an haɗa da namiji ai da mace to waɗannan abubuwan za ka ji zai zo kasafta shi gida shi da jama'a za mu zo mu fayyace su ɗaya bayan ɗaya insha Allah warrajulul wahid na'am eh na'am Now, da samun raka'a akwai bambanci. Samun raka'a shine in ka samu liman a ruku'u, bai ɗago ba to ka samu wannan raka'a. To don haka in dai har kwaɗayin samar da raka'o'i a jam'i ne zai kai ka waccan jam'i, to ai ka samu a nan. nan kuma baka samu komai ba sai ka samu liman a tahiya ko a sujuda to me zai kai ka wancan jam'in neman ladan jam'i to ai ka samu a nan domin ma'anar ka samu shine kafin liman ya sallame sallar da yake a jama'a ka shiga ciki to me misalin irin wannan a cikin ainihin fiƙihu a cikin fiƙihu jama'a barin ɗan tsaya tukuna in yi muku bayanin ƙa'idar don ku santa za mu zo muna karatuttuka yanzu karatuttuka ba su dawo insha Allah ta'ala akwai wani darasi da ake kira al-ashbahu wan nazair sai ka kware da wannan ba haka dan malaman fiƙihu suna magana ba za ka rinka fahimta za a kai wato akwai inda aka tafi ko sai a sai aje ka a hanya ba za ka iya ci gaba ba kuma ba za ka iya dawowa da aka baro ka ba to ta wani ɓangaren kuma akwai wani darasi shi kuma kishiyar wannan ne shi kuma sunan shi alfuruk kuma abin mamaki ko wallahi duk sai da suka yi rubuce-rubuce littafai akan haka akwai littattafai alfuruk akwai littattafai ashbahu wan nazar ko akwai abubuwan da suke kama da juna akwai abubuwan da su kuma ko ba su da kama da juna haka ko kaɗan amma akwai wata shubuha da take haɗa su waɗannan abubuwan suna nan zankama a fikihu suna nan zankama a cikin rigingimin mutane sai ta ko ga su da dama muka zauna muna taro a makarantar nan sai ka ji wani yayi wata magana sai in kawo mishi wajihu shubha da ta sa yake ganin kaza da kaza ɗaya ne ke yasa ya kaza sai ce a ba ɗaya ba kwanaki ne ta muku misali akan wannan a nan yanzu al-ashbah wa nazair akwai hukunce-hukunce waɗanda da wannan da wannan sun yi kama da juna shi ne yanzu muke a kai a lokacin da na zo sallah sai na samu liman yana tafiya abin da zaka ce har yanzu liman yana cikin jam'i ko ba a cikin jam'i sai na kabbarta sai na zauna ina zama sai ce assalamu alaikum assalamu alaikum tambayar ita ce na afkar da kabbara harama a cikin jam'in ko kabbara haka kenan na samu jam'i na samu laba ashirin da bakwai in ashirin da bakwai kowa ya samu laba uku ne kowa ya samu ma na samu laba misali ne da gwargwado yadda suka ce amma rakabokin ba ban same su ba haka mutumin da to ga ga shi ba nazirin shi haka mutumin da ya zo arafa a ran arafa rana tana faduwa karfe shida sai iso karfe biyar ya samu arafa ɗari bisa ɗau ba abin da ta fi shi kai da ka zo da safe sai dai sai ta samu sallolin jam'i na arafa a kan lokaci shi kuma yanzu zai su ne a baruri to kaji ta inda ka ɗere mishi amma wajen hukunci fa gaba ɗayan kuɗe ne ya samu arfa ya samu arfa arfar shi bata fita ka ba taka bata fita shi ba amma kai yanzu ka zo shi yanzu ya zo a makare don haka yanzu ne zai sallah a zahar yanzu ya la'asa a wajen nan ne ka shi wuri na biyu da ka shi ya samu lokaci ne tsawo kana addu'ar arfa shi kuwa ƙarshen ta yana sallama in ya ɗan daga hannu ya ce mu je lokaci ya yi addu'a kwaya biyu kwaya uku ne wa kai kayi ɗari uku to ka ji inda wannan matsala ta jam'i te kama da matsalar wurin aikin hajji an fahimta jama'a wannan tare da cewa muktasar al-furuq ne wani babban malami ne al-imam al-qarrafi ya rubuta littafi al-furuq a cikin usul fi'i yana nan mujalladi biyu ne jama'a saboda littafin ne da a hadisi wannan littafi alfuruk jama'a ɗalibin ilimi yana buƙatar ya rinka karanta shi wallahi jama'a ba ka ga ko zaman sulhu aka yi ko sai ka fi fahimtar magana fiye da sauran jama'a saboda akwai maganganu da yawa da ake kulla gaba a kansu ko akwai furuk ne ba a sani ba misali yanzu nan na tuno wannan muna karatu a nan cikin muqaddimar sahihu muslim ibn mubarak ya ce wa ɗaliban shi ku daina zuwa kuna sauraron karatu wurin wani sai suka ce mishi alaka fata malam to kai kana zuwa sai dariya sai ce to ni da ku ba ɗaya bane kaga anan su abin da basu fahimta ba basu fahimci shi malami ne su ɗaliban ilimi ba su abin da suke gani shi mutum ne su mutane yana zuwa saurare kuma ya ce su kada su je bambancin shi da su shine shi yana daga cikin ahalin tamyiz yana daga cikin waɗanda ke iya bambancewa su kuma ba su daga ciki to yanzu kaga wannan akwai inda suka kama da juna da shi da su dukansu mutane ne to amma ba ta wannan nahiyar za a kalla ba nan a nan za a kalli malami ne ɗalibai so a yanzu ba za ka kalli abin a mutane ba ina jin kwanaki ban sani ba a wanda karatu ne na tsawai ba ku shari akan wannan masailin jahiliya ne to ashe ba rekodin muke ba na tsawaita maganganu akan wannan saboda wannan matsala ko tana daga cikin matsalolin jahiliya rashin bambance tsakanin kaza da kaza shi yake kai mutane suna yin shirka a wurare shi yake kai mutane suna kaza sai kaga saurayi sai gan shi da dalleliyar mota ta miliyan uku sai ka ce wane ya hau mota iri ka wallahi ni ma sai na hau to yanzu kai abin da kake kallo tare kuke wasan kwallo da tare kuke kaza da shi ne nan ya wuce da wannan mota eh ni ma haka sai sa na gaya muku ina zaune gidan haya jama'a wani mutum shi ma yana zaune gidan haya ina nan sai na sai sabuwar mota dan leliya to kawai abin da ya duba a dan haya ne fa shi wannan ni ma dan haya ne ya sai sabuwar mota to ni ma sai na siya sai je daga filin shi sai siyar ya cicika ya je siyo mota ya ta wahala da motar yana cikin haka sai fiyu sai ma na tashi ma daga wannan gida yanzu na koma wani level din kuma wannan rashin iya fark ɗin ko shi ne yake sa mutum ya zama ba ahli tamyiz ba to kun ga a rayuwa ran nan a cikin karatun masailin jahiliya ne wanda na ce da ma za a zo a karanta shi a sharhin shi kasu da ɗauka insha Allah a rayuwa ko mutane suna shiga cikin irin wannan rikicin to a addini ko abin yakan haifar da saɓani tsakanin mutane biyu da ke zaune wuri guda suna tattaunawa sai wannan ya ce kaza sai wannan ya ce kaza sai a ce an yi saɓani sai a ce a ba saɓani ba ne yanzu wani malami yana tattauna irin haka hadisin abu huraira annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi fa in humma alaikum fa akmilu al-iddata 30 yawma in kun ga jinjirin wata na sha'aban ku ɗauki azumin ramadan in kun ga jinjirin wata na shawwal ku sauke azumin ramadan amma in aka rufe muku watan da ku gan shi ba to ku cika adadin lissafin ku ya zama talatin yanzu wannan hadisin yana cewa in an ga wata a ɗauki azumi shikenan sai ga hadisin kuraib hadisin kuraibu ya iso madina kai e yaushe ne kuka ɗauki azumi sai ce rana kaza a sarkin kuma malamin nan mu'awiya shi ma ran ne ɗauka sai ya ce ce to yanzu yaya kenan sai ya ce a mukan ba za mu bushe ba muna ainihin yin azumi har sai mun ga wata to yanzu kaga wannan hadisin na kuraibu ko gaba ɗaya bai kamata a yi hujja da shi a cikin waƙi'a ta ganin wata ba saboda wata matsala ce ta samu ga wani mutum daban wadda ta sha bamban da ta kowa wadda ba gaba ɗaya hadisin ba a madu'in yake ba to yanzu kaga tsakanin hadisin ibn mas'ud ayin hadisin kuwait da hadisin abu huraira ko gaba ɗaya ba abu ɗaya suke magana ba ba abu ɗaya suke magana ba wannan annabi yana faɗin doka ne wadda take haka dokar take su ma waɗancan da wannan dokar suke aiki shine ku duba mu nan mun ga wata rana asabar muka tashi kan da azumi su kuma sai ranar litinin suka ga wata a ranar lahadi suka ga wata suka tashi da azumi ran litinin yanzu tun farko an taho da bambanci tsakaninmu ko babu an taho da bambanci sakamakon wannan bambancin da aka taho da shi a daidai ƙarshen ramadan idan ya zo a namu eh me kuke tunani idan muka ga wata sai muka tsaya haka ne shi kuma wannan da ya taho yanzu wannan garin namu sai yake cewa in ba ya ga wata da idan shi ba wanda shi ne kawai zai zama mushi hujja amma kawai yanzu ya sauka daga nashi lissafin na asali ya dawo kan naku a halin ba tare kuka fara ba kuma can da ya fara ba da son zuciya ba ne da ganin wata ne to ba zai yiwu ba to kaga shi yanzu wannan sai a ce haka ya taho to ya wuce haka amma ku kuma fa lissafin ku yana kan daidai sai kuka ga wata don haka cewar to yanzu shi nashi ya zama hujja a kan wani kuma a bayan shi ko to sai a ce an kasa tamizin abubuwan na haka muhammad nasiru dinal albani a cikin tamamin minna wadda ina jin na taɓa zuwa na karanta muku ita a daidai lokacin da matsalar ta taso gaba ɗaya ce gaba ɗaya ma ba za a kalli hadisin ko rabu ba gaba ɗaya gaba kallon shi ma shirme ne akan wannan matsala saboda wata waƙi a ce ainiya ko an fahimta zama misali yanzu kai likita sai baka fatawa cewa kullum da safe ga irin abin da zaka ci sai zama wani ba shi akan irin wannan fatawa ko doka ta likita to yanzu menene waye asali cikin kai da shi kai ne asali kai da kake lafiya lai za ka kan wata doka shi kuma ba in ya ce a a shi bai da ya ci wannan irin abincin naka da aka hana shi wannan ya zauna da yunwa eh za ka ce ya kawo wani kunci ya a yana kan wani abu ne daban da ya saba wa naka sai da haka ku kiyaye jama'a sanin alfuruq a cikin ilimin usulul fiqh da sanin al-ashbah wa nazair ko to shine ke mai da malami malami na gaske in ya gama haduwa amma ba haka ba sai ta samun karo sai ta samun karo kuma a halin babu karo din Allah maraukakin sarki ya taimaka malam yake cewa warrajulul wahidu ma'al imami ya komo an yaminihi mutum guda idan tare da liman zai yi sallah to zai tsaya a hannun shi ne na dama wa ya komo rajulani fa aksara khalfahu fa aksaru khalfahu mutum biyu kuwa ko sama da biyu to a bayan liman za su tsaya kun ji fuska ta biyu ko fuska ta farko ita ce warrajulul wahidu ma'al imami ya komo an yaminihi mutum guda in zai tsaya tare da liman a hannun dama zai tsaya wa ya ƙomar rajulani fa aksaru khalfahu fuska ta biyu kuma ita ce idan mutane ne guda biyu ko sama da biyu su kuma za su tsaya a bayan liman fa in kanat imra'atun ma'ahuma to ga kuma fuska ta uku idan su waɗannan mazaje guda biyu ta ukun su ita ce mace kamar khalfahuma ita kuma sai ta tsaya a bayansu su wa in kana ma'ahuma rajulun idan kuma ya kasance tare da su biyun akwai wani mutum salla an yaminil imani an fahimta to a nan ne yake nufi da wa in kana ma'ahuma rajulun idan ya zama su biyu ne ɗaya namiji biyu maza ɗaya mace shine wa in kana ma'ahuma rajulun salla an yaminil imam idan ko namiji da mace ne sai kuma ya zama akwai wani namijin tare da su to shi namijin sai salla a hannun damar liman wal mar'atu khalfahuma mace kuma sai ta tsaya a bayan su Allah ya sa kun fahimta eh amma ina so ka tsaya da kyau ka duba a nan nan fa yana cewa fa in kanat imra'atun ma'ahuma qamat khalfahuma idan sun kasance maza ne guda biyu akwai mace guda ɗaya su sai su jeru ita fa sai ta tsaya ba to da yace wa in kana ma'ahuma rajulun salla an yaminul imami wal mar'atu khalfahuma baka ganin maimai ne eh ban san a shiga sharhi tukunan na son ne eh Eh. Eh. Uh-huh. Uh-huh. Eh. wato ko abin da muke magana ne muka zo kan shi an samu ashbahu ne an samu shubihi ne da nazir hukuncin ɗaya ne amma surar faruwar hukuncin ce ta sha bambam da ibrahim ne da muhammad za su yi sallah sai aisha ta zo sai a ce ta bi baya to nan kuma sai zama da khadija ce da isa za su yi sallah za ta tsaya a baya zai tsaya a gaba sai ga ahmad ya zo don haka surar surar da hukuncin yara suka zo tun farko da farko maza ne guda biyu mace ta zo ta tsaya bayansu kuka ga yadda hukuncin zai zama sura ta biyu fa namiji ne da mace za su yi sallah sai namiji ya zo to kun ga a nan surar haɗuwar ta farko ta sha bamban da sura ta biyu amma hukunci fa ɗaya ne shi ne kawai ko a cikin sharhin iya abin da ya faɗi kenan sai malam yake cewa wa in kanat aha wa man salla bi zawjatihi wanda sallah ta kama shi shi da matar shi kamar khalfahu sai ta tsaya a bayan shi an gane sallah ta kama shi shi da matan shi sai ta tsaya a bayan shi za mu dawo ina so ba mu dan duddubi waɗannan abubuwan jama'a wasabiyu idza salla ma'a rajulin wahid yaro idan yana sallah tare da mutum guda khalfal imami qama khalfahu yaro yana sallah tare da mutum guda a wasabiyu in salla ma'a rajulin wahidin khalfal imami qama khalfahu yaro ne karami suke sallah a bayan liman amma tare da wani babban mutum shin babban mutumin zai tafi su haɗu da liman ne a aje yaron a baya mala ya ce a'a liman ya wuce gaba da yaron da babban mutumin kama khalfahu sai su tsaya a bayan liman amma da sharaɗi in kana sabiyu ya akilu idan yaron yana da hankali la ya zahabu ba zai tafiya shi ba wa ya da'u man ya kifu ma'ahu ya bar wanda ke tsaye tare da shi yana jin yara yan uwan su fito a guje ana ojiyo jiyo o ya tafi to yawa to ba za a haɗa sau da wannan ba wannan matsala tana da kyau fahimce ta dan a wannan zamanin yanzu galibi mutane ba sa fahimtar ta musamman na ga tasirin wannan abin a gari irin Abuja. A gari irin Abuja ɗan boko ba ka ga yana nuna wa ɗa soyayya soyayya ta ƙarshe. Saboda haka tun da an kwaɗaitar ya kamo hannun ɗa sun taho masallaci to shi sai kafe a kan shi fa zai tsaya tare da ɗan shi ne. To kuma tun da su suke ba da taimakon kaza kaza a masallacin sai ka ga shi ne mai ya san ba da haka ne daidai ba. Amma ba yadda ya iya sai a bar shi. Can ana fara sallah da kawai ya yi tafiye shi irin wannan sai a da irin waɗannan yaran sai a je sai a aje su a baya wasa ne ba su yi su je su yi ana cikin sallah haka ku kiyaye yara da ba su balaga ba nau'i biyu ne dangane da haɗa sahu akwai ahalin tamiz waɗanda sun iya tantance dama da suna da wayo sun san me ake ciki ana haɗa sahu da su da manya a nan babu bambanci ina son ku kiyaye wannan maganar haka sun misali ya kawo ta cikin sun yara da ba su da wayau su kuma waɗannan ba a haɗa sahu da su to yara da suke da wayau fa kamar yadda ka ji wannan maganar take ko haka matsayinsu ɗaya da manya a sahu ba ana sa su ba mai ciko idan manya suka zo a zazzafe su ko san ana haka yara yan shekara goma goma sai a sauru su sai in tafiya ta tafiya manya na zuwa sai ga ana wannan ya zo kuma zai jawo shi ne a shi gefe guda shi kuma babba sai shiga wannan san zuciya ce malam yake cewa to to kun ji wannan magana jama'a wadda yake malam ya tattauno ta ina so ainihin dan koma baya a nan cikin ainihin adawi aiko haka ne ba hashiyatul adawi ba a samar dani makon da ya wuce na yi muku ainihin sharhi dangane da sunan wannan littafin wato sharhohin risala malamin ya tara sai kokarin tace sharhohin yadda za su sauƙin karantuwa gare ka saboda kafin shi an samu wani malami ya yi takaribul ma'ani taqribul ma'ani na risala gashi dan nan ko a kuma ka gan shi ko taqribul ma'ani taqribul ma'ani takribul ma'ani sharhin risala ne wanda ake ganin yana kokarin kusanto da ma'anar to amma yana kokarin kusanto da ma'anar risala ne da yadda shi ya fahimta wannan kuwa samar ne wato sakamakon da matso na daga sharhohin risala to sannan sai mai da su kusa-kusa sai ce addani wato ɗan itace wanda yake ƙasa-ƙasa wanda yake ko daga zaune za ka iya tsinka kuma gaskiya da haƙƙin wannan littafin ya ci sunan shi a cikin dukkanin sharhohin risala kaf babu sharhi mai sauƙin fahimta irin wannan Allah ya saka mishi da alheri gashi a cikin shafi na ɗari da saba'in da biyu a inda ya ce wa rajulul wahid ma'al imami ya komo an yaminihi daga inda na fara cewa hukunci ya fara juyawa yanzu yana magana dangane da yadda sallah ba ta kasance tsakanin liman da mamu sai ce summa inna lil ma'amumi ma'al imami sunnatun an gane sittatu maratib mu'tabara min ahwalihi ko min kaunihi wahdahu aw ma'a ghayrihi nisa'an aw rijalan ashara ila awwaliha bi qawlihi mala yace thumma inna lil imami ma'al ma'mum thumma inna lil ma'mumi ma'al imami sittatu maratib liman ko kuma mamu yana shiga halaye guda shida ne waɗanda suka halaye guda shida ɗinnan matakai ne daga wannan sai wannan daga wannan sai wannan mu'tabara waɗanda ana lura da su ne min ahwalihi na halin da mamu ya samu kanshi min kauni wa hadafi na kasanto in shi kadai ne sai a ce ga yanda zai tsaya aw ma a ghairihi min nisa'in ko kuma yana tare da wani ne shi mamu ne amma yana tare da wani wani kuma mace ne sai a ce ga yadda zai tsaya aw rijalan ko kuma yana tare da wasu ne amma maza ne sai a ce ga yadda zai tsaya ashara ila awwaliha biqawlihi wal wahidu wal rajulu wahidu فقط أو الصبي الذي يعقل الصلاة أن يدرك أن الطاعة يثاب عليها kaji ma'aunin da ake gane yaro wanda ake hada sahu da shi yana iya gane cewa sallah ake kuma neman lada aka zo yi wato ya san muhimmancin abin da aka zo ana yi wa annal ma'asiya yu'aqabu alaiha kuma ya san cewa mutum ya saba wa Allah ane mai uquba ay yu'aqibu fa'iluha wato yu'aqabu fa'iluha illa in kana sabiyan ya san cewa duk wanda ya laifi ana iya mishi ukuba sai dai yaro ne yana da ilimi akan haka yana da basira akan haka in Allah so jama'a idan Allah maɗaukakin sarki ya raya mu a makarantar nan ko in Allah so sai mun samu irin waɗannan yaran da ake nema amma yanzu ana da karancin su jama'a imma ko saboda uzuri imma saboda gafla imma rashin sanin me ya kamata ma a yi wallahi jama'a hazzane 'ya'yan musulmi ake tara su ake jama'a a taskance su a makaranta kawai a ta koya musu ilimi kowa ya daina damuwa da yanzu ɗana yana can yana shan sanyi manta da shi kawai tun da ka amintu inda ka kai shi madrasa ce me madrasa wurin koyon darasi an gane wurin koyon ilimi kawai ka manta da shi ko an fahimta jama'a amma a daidai lokacin da kake ga kaka tura yaron ka wuri ka ba ya sha wahala kada a yi kaza kada a yi kaza wannan risala wallahi jama'a sha'awa nake a ce yan shekara goma sun gamata don sanda kuka ji nake misali jama'a ni ina ga na karan an karantar da ni ita fi sa'a muta akhira jiddan ina shekara sha bakwai shine nake isharar cewa na karanta risala ni na koyi karatun risala ba ni da gemu a lokacin amma a haka ina ganin a makara ne ya kamata ɗan shekara goma ya gama risala ya gama bulogul maram ya gama riyadu salihina kuma in Allah so za mu yi haka amma lokaci ne lokaci ne an fahimta jama'a badin din ne da yawa akan mu nauyace nauyacen ne da yawa akan mu amma a ce gama shekaru ashirin da suka gabata mun samu muna da makaranta ginanniya irin haka insha Allah wallahi tarihin ƴaƴanmu da ba haka bane a yanzu amma ai rayu ne hannu baka hannu ƙwarya ba haka ba ai rayu ne a cikin al'ummar da yake wannan abun ma in kana faɗi gani suke ba zai yiwu ba wallahi jama'a na shiga duniya na ga ƙasa da haka na shiga duniya na ga ƙasa da haka jama'a yara yan muri-muri jama'a ba ana magana qur'ani ba qur'ani kan tun Allah ya albarkace shi ya ce wa laqad yassarna al-qur'ana lidhikr waɗannan littattafan da yan adam suka rubuta waɗanda ba hadisai bane ba hadisai bane balle ka ce akwai albarakatun nabawiyya a ciki wannan alƙalamin kowa na iya sawa ya rubuta makiyin addini ma in ya ga dama zai iya zama ya rubutu akan fiqh ko lugha wace hanya za a bi a karantar da 'ya'yan musulmi suna 'yan ƙanana su ji larabci wannan ya fi komai sauƙi jama'a amma matsalar barkuji kowa sai ya yi aiki a cikin al'umma amma idan wani ya tafke yana ganin shi malami ne ba zai nashi ba kuma malami aikin shi ko karantarwa da management shi ne aikin malami in dai malami ne kai wai kana can kana shirya tafsiri kana jiran kawai ka zo ka samu an haɗa microphone ko in Allah ya so wata ran za a zo ka fara magana ba wanda ke jin abin da kake cewa sai ka koyar da su hatta ya ake gudanar da wurin jama'a kun fahimta sai da kanka wata ran ka ɗauki mun jagara kana sharar kwata ba haka ba wallahi da'awar ba za ta yiwu ba sai ka nuna wa mutane wallahi ka fi su san a yi aikin ba za ku yi mamaki ba duk ga sahabbai muhajiruna wal ansar annabi ya ɗauki tubali a kan shi to ka gaya ma annabi ya ɗau tubali ko ko gwalando kake da shi zai warke ta ne ba ka tashi da gudu me yasa Ammar ibn Yasir ya ce ya manzo Allah wallahi ka zauna na yafe maka zan ɗauki naka zan ɗauki nawa manzo Allah ya ce dan me sai da ya matsa sannan sai ya ɗauki ɗaya a ka sannan sai rungumo ɗaya ake da kake tunani annabi ya ya zauna sai ya ɗauki diga kuma yana hakan fandisho har yanzu abin da suke son game da shi su na zaune ba su gani ba ga min waye zai huta aka zo za a yanka akuya wannan ya ce shi zai kaza wannan ya ce duk sun kama sai annabi ya ce ni kuma bari in je in yo ice da za a zo a gasa ta gaya mini so wannan shi ne hanyar da ake tsara da'awa jama'a amma kawai da'awa ka ce ku je ku yi kaza wallahi tallahi ba za ta yi ba kai da kanka su ga kaftu wallahi sai kaga kowa ya zabura ba wanda zai zauna jama'a Allah madaukakin sarki ya taimaka saboda haka gashi nan malam yake cewa kun ji ta'arifin yaro da za a ce wanda zai iya shiga sahu dai ko yaron da ya san kaza wajibi ne ya san kaza farilla ne in kuma ba a yi ba to gaskiya ba a sha uku ba sai dai in mutum yaro ne ma da imami ai sai ce mawqifuhu ma imamihi annahu yaqumu ala yaminihi irin wannan mutum in guda ɗaya ne zai tsaya a an yaminihi haka ne zai tsaya hannun daman shi ala jihatin nadibi amma fa wannan tsayawa a hannun dama mustahabbi ne wa annahu yata'akhkharu anhu qalilan to kun ga irin gyare-gyaren da nake so in samar a cikin mazhabin malikiya ko kuma a cikin sharhohin littattafa akwai wasu wurare da suke yin wasu nassoshi ko waɗannan nassoshin imma suna karo da wasu nassoshi na gutsatsayin ruwayoyin waɗannan hadisan ko kuma asali su dai sun yi su ne kawai baban su rushe waɗannan ba yanzu na abin da yake cewa mamu ya tsaya a hannun dama mustahabbi ne amma wa annahu ya ta'akharu anhu qalilan sai dai kuma zai dan ja baya kaɗan bi qadri ma yutamayyazu bihi al-imam min al-ma'mum da gwagwadon yadda za a iya bambance wannan mamu ne wannan liman ne to kun ga wannan magana da ya faɗi ko kuskure ke jama'a ta saba hadisin Abdullah dan Mas'ud Abdullah dan Abbas hadisin Abdullah dan Abbas gashi zai kawo yanzu riwayar da zai kawo ko ita ce asalin riwaya amma akwai gutsatsarin riwayoyi wanda Abdullah dan Abbas ce muna sallar tare da Annabi sallallahu alaihi wa sallama sai ni in dan rinka jan baya sai Annabi ya gaba da ni sai da aka yi da sallah Annabi ya ce me yasa kake baya sai na jawo ka kuma sai ka sake baya sake jawo ka sai ce ai ni na ga kai Annabi ne ni ko ba na tsaya daidai da kai ba sai annabi ya sake rukuni shi ya sake mai wannan addu'a ba wai dan ya yarda da abin da ya faɗi ba sai dan ya fahimci wato girman annabi yake masu tsayawa kafaɗa da kafaɗa da annabi ba ya suna rashin kunya ce da annabi ya kace a cikin jawo shi don haka maganar ibnu abbas bata canza fatawar annabi sallallahu alaihi wa sallam ba a ƙarƙashin wannan kun ga wannan magana da ya faɗi jama'a ku karanta akwai bahasi na musamman cikin silsilatul ahadith sahiha a mujalladi na biyu a inda ya kawo gutsa tsawon ruwayoyin nan ya ce babu dalilin da zai sa mamur ya ɗan ja baya kaɗan don haka sai malam yake cewa wa tukrahul muhaba an karhanta daidaituwar liman daidai wa daida da mamu wa hadhihi aul wa hadhihi ula maratibul ma'mum to kun ji jama'a a ƙarƙashin waccan magana da yake cewa an so liman ai mamu ya tsaya hannun dama kuma an so ya ɗan ja baya kaɗan to an karhanta daidaituwarsu to ba a karhanta ba jama'a wa hadhihi ula maratibul ma'mum ma al imam annahu in kana al ma'mum wahdahu faqad fa mawqifuhu min al imam ala yaminihi mala yace wannan shine matakin farko da mamu yakan samu kanshi tare da liman matakin kuwa shine ne ya tsaya a hannun daman liman lima fi sahihi sai ce saboda hadisin da ya a cikin bukhari أن ابن عباس رضي الله عنهما قال بت في بيت خالتي ميمونة فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فقمت على عن يساره فأخذ بيدي من وراء ظهره فأعدلني كذلك من وراء ظهره إلى الشك الأيمن يتنا كوانا أجدا أرقور أواتا ميمونة من الله يميك إنا صلى فقمت عن يساره سنة أهنيش نهجو فأخذ بيدي سيكام هنونا من وراء ظهره تباين باينشي فعدلني كذلك من وراء ظهره إلى الشك الأيمن wato da ya sa hannun shi haka misali tun da na zo na tsaya a hannun shi na hagu misali ka ce sa hannun shi na hagu haka ya turo ni sai kuma ya sa hannun daman shi sai karɓo ni ta bayan shi sai ya zo fa'adalani sai ya yi daidaita ni kazalika kamar yadda nake tsaye a hannun shi na hagu sai kuma ya zo daidaita ni a hannun shi na dama min wara'i zaharihi ila shakkil ayman ta bayan shi din ya ainihin dawo da ni zuwa ga bangaren shi na dama wannan ita ce martaba ta farko jama'a maratib din mun karanta su gaba ɗaya kuma ina fatan duk kun fahimce su amma kamar yadda nace akwai yan gyare-gyare ne kamar yadda kuka ji na yi gyara a nan shi yasa nake so in biyo cikin sharhin mune muna tattauna gyare-gyare liman da mamu za su tsaya kafaɗa da kafaɗa ne makafaɗa da kafaɗa matukar dukkan su mazaje ne babu dalilin cewa liman ya ɗan yi gaba kaɗan mamu ya ɗan yi baya kaɗan sai a hali biyu halin farko shine idan namiji ne da mace to yanzu ba ana maganan ne wai liman zai gaba kaɗan mamu ta yi baya kaɗan ba a'a a bayan shi ba ta tsaya to za mu zo mu samu wannan to hali na biyu sai halin limancin mace ga mata 'yan uwanta to a nan ne kawai suna ta tabbatar da eh za ta ɗan fita gaba kaɗan an fahimta wannan fitar da za ta yi gaba kaɗan ita kuma ta saba wannan da malikiya suke faɗi ko wannan fitar da mace za ta yi za ta fita daga cikin safin ne sai dai ba za ta nisa da su kamar yadda limamin maza yake ba za ta fita daga cikin sahun to tambayar ita ce shin ko za a samu tazara tsakaninsu Allah ya sa kun fahimta ko kuwa su waɗannan za su haɗe ita tana gaba wannan magana ita ce daidai matan ba su haɗe sahu ita kuma sai ta fara daga gabansu amma sai ta fito amma fitowar ta ba irin fitowar to a nan ne kawai suna ta tabbatar da eh za ta ɗan fita gaba kaɗan an fahimta wannan fitar da za ta yi gaba kaɗan ita kuma ta saba wannan da malikiya suke faɗi ko wannan fitar da mace za ta yi za ta fita daga cikin sahun ne sai dai ba za ta nisa da su kamar yadda limamin maza yake ba za ta fita daga cikin saho to tambayar ita ce shin ko za a samu tazara tsakaninsu Allah ya sa kun fahimta ko kuwa su waɗannan za su haɗe ita tana gaba wannan magana ita ce daidai matan za su haɗe sahu ita kuma sai ta tsaya daga gabansu amma sai ta fito amma fitowarta ba irin fitowar